أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزة المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adabi kamar yadda kullum nake faɗa nake nanatawa littafi ne da maulan mu shekul islami wa sa'adatul anami ashaq ibrahim ya ya rubuta domin nuna ma yan uwa ainihin musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya musamman ma abuta karanta zikirai da wurbe na bayan Allah su ne masu karanta wurbin ɗariƙa. A wannan rana zama ta Juma'a ishirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu haihuwa annabi Isa ɗan Maryam. Wanda ta yi daidai da goma sha takwas ga watan Juma'a da al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Na'am. To, sai Maulana Jamilu ya ci gaba da cewa shi ne yayewar ainihin kangiya, kariya, alhawajisu, kange-kange, almani a wadda ta hana bawa minal mushahadata daga mushahada a cikin fadar Allah. Sai ce, wa laisa wusulu ila alhaqi ta'ala wusuli zuwa ga Allah madaukakin sarki bai za fi kalami sufiyata a cikin zancen sufaye bai zamo falaisa yani bai zamanto ko ga falai walaisa wusuli ila alhaqi ta'ala fi kalami sufiyati yani alwusuli ila zati wujudan am wusuli amanan zantuttukan sufaye yace ba yana nufin saduwa ne zama to kai kaje ka shige zatin Allah ba zatin Allah wani abu na shiga cikin sa ne ba wani abu ne yake shiga cikin zatin Allah kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wataala Allah ne bawa kuma bawa abinda ake nufi shine ya zama to duk bawan da ya samu shuhudi to ko da yaushe zuciyar shi za ta zama to kamar ba a fitta zuciyar shi za ta rika hajje kullum kawai sai fadar Allah wanda ba malaman sufaye da suke magana da kansu ba har ibn sayyid al-harrani sau da yawa na kan gaba hujja da shi saboda ne saboda sau da yawa a baya almajiran shi ne kawai ke musu irin waɗannan abubuwa amma a yau sai abin ya kai har ɗan ɗariƙan ma za musu abin da ya shafi a ɗariƙar suke yi me yasa saboda sanya mutum ya sa kanshi cikin abin da bai sani ba har shi ya tabbatar da zuciyar bayan Allah tana da wasu idanuwa wanda idanuwan sarari ba sa gani zuciya tana da wasu idanuwa wanda suke kallon abin da idanuwa na zahiri ba sa gani To, idan zuciya ta ɗamfara da waɗannan abubuwan da take gani ta ɗamfara da shi, ta ɗamfara da shi, ta ɗamfara da shi, ko da wani lokaci ta ɗamfara da shi, sai ku haɗa kai da idan zuciya da idan da ke goshi, sai idan da ke goshi shi ma ya fara gani abin da zuciyar take gani. Masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan suke farawa. Shi yasa ake ce maka cewa idan ka zo lahadi ko wazifa ko zikirin juma'a rika halarto zaki shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa ga ka gaban shi. kana nan in dai kana halarto shi kana halarto shi to hasken zuciyarsa haskensa zai rika bugun zuciyarka duk duhun da ke cikin zuciya hasken sai ya rika wanki shi duk duhun da ke cikin zuciyar sai hasken hasken na annabi ya rika wanki shi yana wanki shi sai zuciyar ta zama to haske tas ba wani duhu a cikin ta to irin wannan ne duk inda kana kwantawa kana yin bacci kawai sai Allah ya fara ka da annabi duk inda kana kwanciya kana yin bacci to kana irin wannan kana samun wannan zuciyar tana ƙara samun wannan tarbiyyar idan idanuwanka suka haɗa kai da idanun zuciyar sai ka ga annabi ya bayyana maka a sarari ka gan shi shine ma'anar husuli ana tare walakin da sai malana tarbiyyar sai sai dai shi usuli kama kullna kamar yadda muka gaya maka usulin shuhudiyun usuli ne na hanyar shuhudi halartar zuciya a fadar Allah shari'a ce kai dan uwa ba zan fa iya siffanta maka shi ba kawai ya arifu man zaqahu wanda ya daga dinka shi ke sanin yayi iyakar magana dai kenan kawai lakinnahu biduni zawqin maduri wa zawq yubni fihi an mu'abbi shi ilimin abin da ya shafi sufanci duk yadda za a yi maka bayanin shi haka a takarda a yi maka bayani a takarda za ka gane iya abin da za ka iya ganewa ne dalili wato kaman ɗanɗana ne ɗanɗano ne ni ne na zo ina shan zuma ina lasa na kai kaga zuban nan malam Mustafa wannan abu da kafirin zaki take ina lasa ina abin nan shi sai kace kai wai zakin nasa yake ne sai ce baka wato shi zakin nasa yana wani kama harshe ne yana wani da harshe harshe ne to duk in bar wannan shi malam Mustafa dai kawo hannunka kana kawo hannunka sai diga maka idan na diga maka kana ina diga maka kana sawa a harshenka ba ka bukata kuma sake maka wani bayani yanzu ma take to haka sai an sufaye yake akwai malamai da dama da dama waɗanda suka yi karatu suka na shari'a suka zan koma suna musun sufaye amma da yake Allah subhanahu wataala ya azurta su suna da arziki a cikin al'amuran sai kuma suka je suka yarda cewa bari su matsu sufaye da dajiya abubuwan suke bari su matse su saura a ka'ida kana son ka fahimci abu shi yake ka matse shi ka ji yadda yake da suka matsu sufayen sai suka koma kafin su ba duniya suna wallafa wallafa ma dan kare sufanci cikin su akwai imamu sha'arani imamu abdul wahhab sha'arani mutumin mutumin mutumin misra ne abdul wahhab sha'arani yayi wani irin karatu wanda a misra a zamanin sa babu kamar shi amma ba sufanci tare da shi sai zamanto wannan ilimomin nasa na zahiri sun kange shi gabarin haɗa kai da sufaye wata rana sai aka je wani taro akwai wani babban malami shi kuma wannan malami sufi ne amma shi kuma ba da karatun ainihin zahiri haka da yawa ba larabe ne amma ko a larabcin ma yana yin yan kusakurai in yana larabcin saboda ne saboda shi abinda ilimin ma'arifa shine ya cika kirji shi amma abin da shafi ilimin zahiri yana da rauni a kai ana ce mai sai aliyul khawwas a ana zuwa taron sai aliyul khawwas yana wajen abdul hadi sha'rani yana cin ya kurin kasa ya ci ka'ile kawai sai sai aliyul khawwas sai tashi yana magana sai tashi yana magana sai yake ta kusakurai haka wa bisa abin da ya shafi harshen larabci shi kuma abdul wahab sha'rani yana zaune yana ji da aka tashi da Abdulwahab Sha'arani ya tashi zai magana kawai sai kamo yi gyara gyara zai ma wancan malamin wai inda ya babbata na na larabci wai sai gyara kawai sai ya dube shi yana duban shi sai yake ce mai shi Abdul Ali Khawat sai dube shi sai kai uskut ya yi mara Zainab imam shi Ali Khawat yake ce ma Abdulwahab Sha'arani dan Allah imam mutane shiru jakin Zainab kawai ah abu sai ko ba shi mamaki ake shi a dukkan shi Abdul Khawaf yake magana a nan wani sirri ne wanda shi kadai Abdul Wahab Sha'rani Abdul Wahab Sha'rani din ya sani duk duniya ba wanda ya san wannan sirrin daga cikin matan shi shi ne shi kuma a take yake ga mai wannan sirrin abin da yake faruwa yana da mata sunan Zainab shi wanda Abdul Wahab Sha'rani tana eh tana irin gasa ce din tana irin gasa ce ko zuwa yayi domin kwanciya da ita da kwanciya aure ba ta yarda sai ya yi masa irin doki doki din da ake ma yara ya hau hau bayan shi yana yawo da ita a tsakar daki to ashe shi Abdullahi Shahari ko sai mai kashe ai Adil Khawa sai mai kashe fi da wannan abu sai shuru kamar ruwa ya cije shi ya ce to abin ya daure mushi kai ya tara karatu duk abin da ake ce karatu ya tara amma ba su fanci ba su fanci ai bayan an gama taruwa kuma ya koma gida sai yake ta tunani yake ta tunani sai ga kai in yana son gamawa lafiya ya je haɗa kai da waɗannan mutane kawai gari na wayewa ba sallah ba ba zato ba zamani kawai sai ya lil khawas sai ya ji ana sallama a kofar gidan shi a yana fitowa sai ga Abdul Wahhab Sha'rani ko hula babu ba takalmi ba hula yace akarama kallah ba kuma shi tuba nake ya shi tuba nake dama zuwa ne in an dan tara kayan wanki ma in dan karba in je in dan abin nan ce a'a ku malam shi tuba nake to a takaitan magana ne sai dai zama to karshen rayuwarsa duk magana da ya kawo ta ilimi karshen magana sai dai ya ce kama kala li sayyidi ali bin khawwas kamar da sayyidi ali bin khawwas ya gaya mu kamar da sayyidi ali bin khawwas ya gaya mu wallahi duk da rabo ya kusanci waɗannan bayan Allah to zai gane wallahi Allah suke ne zai gane Allah suke ne Allah ya dace da mu to shine abin da shari'a ce to wanda ya ɗanɗani sha'anin sufanci shi yake gane me ake magana akan sufanci yace wa ma'anahu ma'anar dai abin da ake nufi da wusuli din nan al wusuli ila mudala'ati athar al asma'i was sifati fil kauni shine saduwa izuwa ka gane kai Allah ya nuna maka gurabin sunayensa da sifofinsa ma'ana sunan Allah na Allah sai ka gane menene ma'anar wannan sunan na Allah me sirrin da ke cikin sa me ya tasarrufin da Allah yake yi da wannan sunan nashi na Al-Latifu akan bayi ka gane sunan ka gane irin tasarrufin da Allah yake yi to wannan shine tauhidul asma'i gane sunayen Allah da irin tasarrufin da Allah yake da sunayen an gane wasifati sifofin Allah tasarrufin da yake yi da su fil kauni a cikin halitta bayan nan da asiri a cikin halitta gaba ɗaya tasarrufin da Allah yake yi da sunan sunayen sunayensa bayan nan مع النفوذ البصيرة إلى الحق تعالى تعالى ترش وبصيرة لا تجي بصيرة شيء إلى اللي في زوجها يزرش شيكما في كل شيء تجي كون أبو حتى لا يهجب ال- حتى لا يهجب الواصل حتى لا يهجب الواصل شيء عن محبوبه هل تكنا مطالعة سنة الله ده سبحانه da sifofin Allah to kuma basira ka yi tarka zarcewa sai zama to babu wani abu da zai kange ka gabanin shuhudin zatin Allah ya ke ce mawusuli Muhammad Alubi abin neman shi fa huwa yara al-haqqa ta'ala sai ka ganin halarar Allah fi kulli shay cikin komai ya kalla sai ka kalla halarar Allah a cikin kawai wa fi kulli shay da kowa abu ya kalla kawai sai ka ganin halarar Allah a cikin kawai bi ma'ana annahu yarahu ma'ana zai ga tasar zai ga alar Allah mutasarrifa fi kulli shay'i yana jujjuya komai zai ga ainihin sirrin Allah shi ke jujjuya komai wa bihi kama kullu shay'in da shi kowane abu ya tsaye da shi kowane abu ya tsaye sai sharbe ke kai ba mu labari to menene alamar wusuli na gaskiya ga waɗanda suka yi wusulin sai sharbe ce wa alamatu sai hatu wusulil wasili alamar ingancin usulin wanda ya usuli cewa ya samu usuli na gaskiya adamu nabzihi an a'amala rashin yin watsi shi da ayyuka na zahiri na shari'a wanda ya usuli na gaskiya ba za ka taba ganin yayi watsi da ayyuka da zahiri na shari'a ba ba za a zo lokacin sallah ka ganshi ba a yi da shi ba in ko ba a yi da shi ba wani musulmi ne ya tsare shi zai yi nashi lokacin azumi zai ba zai zo a ce ana azumi ya zama baya yi ba in yana da dukiya za ka gan shi ya tafi aikin hajji saboda haka wani shine alamar wusuli na gaskiya ga wanda ya samu wusuli wal mawadi na shar'iyya kuma ba zai taba yarda ma'aunai na shari'a ba duk abin da zai yi zai auna mai Allah ya ce ayi anan duk abin da annabi ya ce ayi zai auna ya ga mai annabi ya ce ayi anan haka za ka same shi allati hiya alkitab wa sunnah za ka same shi yana bin alqur'ani da hadisin manzon Allah والحال المحمدي كما ذاك حالا ينسى فناء انسى ده استجراك انسى إذن حالا يلينا أنه محمد أنا الذي ورثه آل الله تعالى حالا ين يا باين الله suka gada a fadar manzon Allah sai tarbiyya ci gaba da cewa to wa min huna to daga wannan bayanin ne zaka gane ya zaharu laka bu'du ma yaqulu babun nakibina an tariqil istiqamati daga nan za ka fahimci nisan abin da wasu suke faɗa waɗanda suka fito na fito suka zama to sun kauce daga hanyar tsayuwa akan hanyar Allah cewa ne ne min annahum wasalu maqaman cewa wai sun kai wani matsayi tasqudu anhum fi takalif wanda wai ayyukan ibada sun sauka a kansu yace wannan zaka gane ƙaryarsu da kuma rashin gaskiyarsu ويسب ويسب ويسمون المجدين في الأعمال من إخوانهم مهجوبين sai sarga ambatan ƴan uwansu masu jajircewa wajen bin Allah sai sarga musu dariya suna ce musu mahajubai ko ba gaba irin ƴan yaran na waɗanda ba sai ina ta ga a hanyar a a a suka sai inda aka sa gaba a hanyar dariƙa ma'ana dai a rufar Facebook dai kawai a rufar Facebook masu maganganun nan kawai ga maganganu nan dai kafirci kafirci shirka suka dai ga sunan a Facebook da sunan arifai ne su saboda rashin adalci kuma sai su ɗauki hoton Shehu Ibrahim su sa ga abin da almajiran Shehu Ibrahim suke faɗa. Ga abin da almajiran Shehu Ibrahim suke faɗa. Saboda haka waɗannan su ne almajiran Shehu Ibrahim su suka zauna da Shehu Ibrahim. Lokacin da Abdul Jabbar ya taso da wannan rashin hankalin nasa yana yi yana yi aya sun zauna da Shehu Ibrahim Saleh musamman da su Abdul Fatih suka tasa shi a gaba ya wuta ta yi wuta. Ai an ɗan yi sulhu haka da ɗan farko a lokaci Sharif Ibrahim Sade ya ja kudin shi mai faɗa ce waɗannan yaran da suke shirme a gari su ne almajiran Sharif Ibrahim ba mu ne almajiran Sharif Ibrahim bane haka Sharif Ibrahim Sade yake ce mai ita ba mu ne almajiran Sharif Ibrahim bane iri na irin su Shehu Dahir Bauchi irin su Shehu Abdul Fati irin su Shehu Abubakar Al-Miskin eh wanda wanda a zamanin sa sai da yamma ilimi da ya gama karanta ilimi gabaki daya kawai sai da ka koma daidai da kif haye da ke cikin wasu da ya karanci ilimin da ke magana a kansu shagar bakar albisi lokacin bayan ya gama karatu a najeriya ga baki daya niger ghana cameroon misra sudan saudiya morocco murtaniya duk wannan da ciyar sai da ya sa kafa a harkar neman ilimi amma daga bisani ya zo baya iya daga kai shi a gaban shehu abul fatih shehu abul fatih da yake almajirin shehu ibrahim yace ba mu ne mu ne almajirin shehu ibrahim ki kaga wannan wasan a tare da mu ki to waɗannan yaran ba mu san daga inda suke ba zai iya yi wa kwangila ma ne aka ba su amma mu ne almajirin shehu ibrahim da mu za ka hukunta shehu ibrahim duk wanda ya kasa hukunta shehu ibrahim da irin su sharif ibrahim sale ya kasa hukunta shehu ibrahim da irin su shehu ɗayar usman bauchi ya kasa hukunta shehu ibrahim da irin su maulana shehu abdullahi awaisu irin su shi abbakar al-miskin irin su shewa atiku shewa matin lamai an motsa shewa alilu harazi shewa abu shakiyan namu duk ya kasa hukunta shi da wannan ya hukunta shi da waɗancan yaran da masu yake kawai ya zagi shewa ibrahim kawai so yake zagi shewa ibrahim amma ga abin nan mazan shewa ibrahim suke faɗa sai shari'a suka bada cewa walai sal hijabu illa ma hum fi ba komai da hijabi ba a ce wannan abin da su suke ganin masu ganin wai sun san Allah su faɗa abin da su ga dama su yi abin da su ga dama ba komai ne hijabi ba abin da su suke kai da shi ne hijabi wannan ne hijabi yace fa innahu hijabun galilun wannan hijabi ne ko mai kauri ya hulu baina man ubtiliya bihi wa baina rida maulahu wanda zai tsara tsakanin duk wanda aka zarce shi da wannan zai tsare shi tsakanin yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa yahdibu an ru'yati yawm al-qiyamati kuma zai kange bawa da aka zarba da wannan abu zai kange shi ga barin ganin zatin Allah ranar tashin al-qiyama Allah subhanahu wataala ya ainihin kiyaye mu da tabewa to saboda haka wannan shine ma'anar wusuli duk wani abin da wani zai faɗa amma abin ban ta kai abin ban haushi abin ban ta kai ka je teburin masu shayi kai magana wusuli ka yadda kowa zai faɗa nashi kowa irin abin da ya gana ma zai faɗa bai faɗan kila da za ka bashi duniya da abin da ke jikin shi ba zai iya gaya maka farillan sallah ba. Farillan sallah ba zai faɗi ba za su faɗi ba. Wanda abin da ya kamata a wannan lokacin a gan shi ya shagalta da zuwa makaranta yadda zai gyara ibadar shi. Amma yana teburin masu shayi yana faɗin menene wusuli ko a sa mata su fi gida gida su faɗi menene wusuli. Ko ba ga ba? To da su masu sa da waɗanda ake sa su ƙara dagewa. Eh su ƙara dagewa. Allah ya kiyaye mu tabewa. dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karatun da yau ga yanda ya zama za mu takaita da da muka samu Allah ya sa mai albarka sai mu tashi ne kan baitin sai da muji bayanin usulin mu ci gaba da bayanin sharhi mai sharhi da muke karantawa Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu na'am na'am na'am